كان أبراه ليس بنواني حتى ما منهم فإنهم على الإيمان مبين هذا الدعاء أصحاب الشرك المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق ناصر العبد للحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن إلى الدين وأشهد أن لا تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن العظيم لأن الشرع إلى الله المعقل والخالق إلى الله المطلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين تبارك وتعالى ولا Thank you. wannan nuru na da nuru a yabara ayatul mutarru wato aya ce da sun masu ruwa su yi imani wato da ayatul wato da ya ga ayatul sun mutarru wannan ayoyi ne ai da rasu a rasu da tsara wanda muke nuni a kafa da shirin Allah ta bada wa ta'ala amma da masu ikimani wato masu kirata a ranar masu kai magana kirata sun dai na Usman radiyallahu ta'ala anhu wanda bayan shi magabata da sanar shirata mabambanta wanda haske ne Allah ta bayar da ke tashi cikin zuciyar fara sai zaman to yana da kawo sauran ruwa daga ciki akwai shirata ta yi ya mutu da ma'auna wanda ya fi wani bawa Allah ya ce wannan ba kone da zai kenan na biyu yake sannan kuma wa'alimin filiyani a garin da yake shi malamin yara ne tabbatar da yara ne sannan kuma bayan nan yana neman bayan da ne da yanzu da duka ne suka da suka dawo duk abin da ya faɗa haka ne suka ce ya aka yi ka gane ita ne sannan ya gari ka na yaro ita abu na farko na ga wato a cikin tubafinsa akwai launin ƙasar gari kaza a koran da ke cikin tubafinsa ya ga koran ƙasar gari garin nasa na irin wasu ya bayyana ciki sannan abin da ya sa ya gane malamin yara ne wato ya ka zama ruke manya ba su wasu da su yara da yi magana saboda ya saba da yara malamin yara ne sannan sai haka ya gane cewa wato ba wanda ke nema wannan guru yake ya ga idan ya ga mutane masu kaya masu kyau da tsafta ba zai kokarin kallon su ba amma idan ya ga mutum yana da irin wani tuba ko kamar na bawa sai ya ga hankalin ya koma da kwarewa yana kallon su. Tunda ya gane cewa wannan abin da ya fara kuma ya tabbata ne bayan wannan akwai mansur mansur wanda yake ainihin shugaba ne wani ne kuma halima ne sai wani ya kawo karar matarsa da ya kawo karar matarsa cewa shi nan kasuwa ne ya dai ya samu kudade masu yawa a kasuwanci ya zo ya ba matarsa ajiya da ya ba ta ajiya na wannan kuɗi ya dawo da yake an gadon su ko ba wata alama na barawa ya shigo gida sai manzo ya tambaye shi tun yau shekara wani matan nan ke tun ba shekara kula mana tare da ta yace ku ruwa ka aure ta ko ba kamara yace a mu za ta na aure ta yace tana da wani gida sai ce a gidan da fito wannan ruwa shi ne ne to wanda za a yi ga wannan turaren ka ɗauki wannan turare yana da ƙamshi ka fi kawai shafa za a kuma gane wanda ya warka masu shi kenan sarki ya bashi turare da ya tafi da wannan turare ya da ake shi gida wanda ta ba da turare ɗaya ƙamshi da zai sai ta ɗauka shi ruwa a lokacin sarki sai ya saka fadawarsa mutum hudu idan cikin gari duk hanyar da aka samu mutane suke bi wanda aka ji da ƙarshen wannan turare in dai ba wannan da aka ba ba a kamar da ƙarshe saboda lokacin ba wanda yake da irin wannan turare da ya sani saboda haka sai tura da kare ba shi ruwa ya ji turare a duk sai da ƙara wannan turare ta ba wanda ta ba wannan turare ikira ya sako turare sai dai ba fata ya kama shi aka kawo shi bada aka ce da aka fara kai na ka samu wannan turare daga shawa ya fara haɗin sai fara na tsayawa ya kasa yin magana ga shashiya sai sarki da to kuɗi dubu kaza da aka baka da wani rana ya kawo idan za ka roma za a ba a gaba kula da shi za ka kuɗi da ya tabbata ne za a wani wannan kula da shi ne to lallai ga yadda mutum ne ya ba da kuɗi yadda suke a yadda ɗaurin kawo shi ya dawo da ya dawo da sai zan yi miki sai kira wata mijin mata sai ce to kudinka za su dawo zan dawo mana da zuwa mutane su amma kuma za ka ba shi hukunci a kan mallaka duk abin da ya rubuci kayan da a ce ya yanka shi kenan sai ce wata doka kudinka da gaba shi kudi ke matar ka wanda take gudu saboda haka na take ta sarki ya saki mata take tabbata daga rayuwarta wannan ba masu zama ba ne saboda kai kana a gini ma ta kawo a kan da ita kuma a wanda ke saboda duk wani naka za ta dinga bashi wa tana ga hoton ko da take so shi yasa da mama da take cewa wato su wanda ya riga zawara na a wani wanda duk ya suna wani wuri a wani duk ya suna suna wani gaba ne saboda shi ma sai zama a wani duk ya suna wani wuri ba shi take bukata ba da wannan kirata na shi da hikima ya gane ainihin abin da ya faru da ainihin wani dukiyar wannan ba na sarrafinsa kuma ya kasa gane ba ba wannan akwai ibrahim burkawa ne yana cikin magabata wanda shi ma wani ba allah ya shigo masallaci yana kamshi da kayayyaki masu kyau sai ce wannan bai rufe ne daga da ya haka ga alamu na musulunci musulun girki a bayan ajiyar da rufe inda a wani wuri to ne wanda suke tare da shi ba su yarda da maganar da ya faɗa ba cewa wannan da wuri ba ne to sai bayan ya tafi sai wannan garo wata shi da shigo da zai tambaya me wannan ya faɗa a kansa shi ke da ya tafi da wuri shi ke wa shirin da ila da za a shirin da wasu rasulun da ma ya zama mutanen mulimai suna istirari har da wato har da abin da yake koya sun ce mutum suna gane to ya tabbatar wannan lalle a cikin gaskiya ke inda ya gane mai ruhu ne duk da ya san da sun fara musu bai saboda haka magabata akwai surata shi yasa a cikin gaskiya magabata yake cewa wato ibnu hadi yake cewa idan zaka zama da mutanen Allah mutanen gaskiya to ka zama da su da zuciya daya saboda zuciyarsu tana kan kayan abin da ke cikin zukatan mutane ka zama da su da gaskiya saboda suna kan kayan abin da ke cikin zuciyar ka Allah na ainihin ka musu ku gane da yake da kira da mummunan marba za su gane saboda haka Allah ta baraka da inna ha da tabi'ir mu'min wannan gari kura ko mulki garukan mana da Annabi Lut alayhi salam suna kan hanya hanyar ko mutanen Makka wato suna kan hanyar mutanen Makka a hanyar da ruwan da su wato inna lillahi kana ayatin ayatin wannan abubuwan da ake fara duka ayoyi ne ibra abun lura ne lilmoni da da mummuni dama duk abin da ya faru ibra ana so mummuni ya lura da shi wato ya gane ainihin kamfanin Allah da baraka wa ta'ala a ciki wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a duk abin da gani akwai aya da zai nuna ma cewa Allah da baraka wa ta'ala shi kadai wa illahu ay wa in kana ashabul aikata ma'anar da wa illahu kana ashabul aikata ai ya kasance su mutanen aikata wato mutanen wani gari ne gida da shayar wani gari ne wanda yake haɗe da bishiyoyi wato garin ya haɗa bishiyoyi ma'anan gida wata bishiya ya ce a batun da haka amma duk inda bishiyoyi suka haɗu suka yi yawa a wuri ɗaya sai a kira su da wannan suna to mutanen wannan gari na bida wata alƙariya ne da kudu madiyana kusa da ainihin garin madiyana wato garin annabi shu'aibu alaihi salam mutanen annabi shu'aibu ne saboda haka waɗannan mutane da zalimi ne lallai a zalimai ne me yasa suka ga zalimai bi takbirihum shu'aiban saboda sun karanta annabi shu'aibu alaihi salam suna tauye mudu sannan kuma suna ainihin tsotsan kwaye suna fashi wannan laifukan su shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kira su azzalumai saboda haka su waɗannan azzalumai ne saboda waɗannan aiki da suke aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala ne a wa inna huma a fantakamna hum fantakamna minhum Allah tabaraka wa ta'ala sai muka halakar da su aiki a halakta wa shiddatil hari Allah sai ya halakar da su da tsananin wato zafi aka dauke musu zafi kwana bakwai suna cikin wani irin tsanin zafi to da wannan zafi ya yi yawa sai suka ga ga wani girgije ga jimare sai suka je suka taru suka ce to ga inuwa na nan girgije na ga jimare ba su sha inuwa da suka je shi kenan Allah tabaraka ta'ala sai ya kawo su da azaba da ya kona su wato Allah tabaraka ta'ala sai ma kalan azabul muzilla innahu kana innahu kana azaban azaban min azim Allah tabaraka ta'ala sai ya kawo su da azaba na nan wannan inuwa suna gani kamar inuwa ne suka taru da shi wannan ainihin zulla ne wannan gajimarin Allah ta baraka da zai zuba muku da wuta ya kona su wannan mutane aikata kenan ashabul aika a kamar yadda Allah ya faɗa cikin surat shu'ara kan da ashabul aika da mursalin in ka da mushrikan malalan sabon su mutane aikata sun karyata manzanni yayin da Allah ya yake gaya musu cewa wato a wato ainihin ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shin ba za ku ji tsoron Allah ba inda kuka ki yadda da wannan shi kenan sai Allah ya tura muku wannan ga jimarai ko wannan kirwa yanzu ya halakar da su gaba daya suka da wani domin halaka su kuma mutanen ainihin wato a mutanen annabi shu'aibu wanda suke ainihin sauran karkariyunsa wato garin madiyana su kuma sai ha Allah ta baraka tsara musu wato sai Allah ya tura musu a ainihin tsawa sai suka halaka inda kuma da murna ne ai kuna wucewa a garin kuna gani yadda Allah ta baka sunan sallama da su ba ka yi musawu halaka to wannan abin da ya shafi illahuma waɗannan alƙariyu da ya biyu da ba kuna kawai dole a alƙariyu mutane annabi Lut alaihi salam a wa aikata da kuma alƙariyu ko gari na wannan mutane annabi Lut alaihi salam da imamin mubin suna kan hanyar ku ne wato wajibin yara'a da makka suna kan hanyar da makka da ya da makka suna gani wannan malaman tafsiri sun ma gano a kai wasu daga cikin malaman malaman tafsiri sun ce ai yana hanyar sha ne wasu lokacin ya yana hanyar mutanen makka ne saboda haka an suna ganin wannan lafiya wato ya kamata kuma su ainihin wani ne raha suna ganin da bayyane su a da makka da ya kabi ruwan shin ba za su wa su ba bayan wannan Allah ta baraka ta da ya mana mutanen annabi Nuhu alaihi salam ya ga mana mutanen annabi Shu'aibu kadan kadan mun je shuwara za mu samu tarihin Allah ya wanda a shi ya gama shi wato a cikin Allah ta bara wa ya fara mana labarin mutanen annabi Salih alaihi salam wa dar kazzaba ashabul kiri al-mursalin wato ashabul kiri al-mursalin mutanen annabi Salih wato ashabul kiri su ne wani bayan shan a bayan madina sham wata fadama ne wani kwari ne tsakanin sham da madina a fadin wasu malaman tafsiri kamar da muka tare ce a suna nan tsakanin tabuka ne da makka shi yasa lokacin da za a je garin makka za a je yaki tabuka sai ya fi lantar da sabai suka bi wannan wuri suka bi hijir wannan wuri wuri ne da suka ainihin fafake duwatsu garin samudawa ne suka fafake duwatsu suka yi gari a cikin duwatsu suka ce saboda su samu kariya daga barayi daga dukkan wani kuma ba rushewa to dai da suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya turo su tsawa su halaka matsala da kuma yin wucewa tambayar suke yi ruwa a wannan gari matsala da kuma yin a wanda suka yi ruwa zubar da ruwan wanda kuma suka dama gari suka yi kushi da wannan ruwan zubar da kushi ko wasu ba dabbobi su ci a je a sha ruwan da na ka su gane sai amfani da shi wato rijiyar da ake shayar da wannan tabuwa ta annabi sallallahu matsala wasallam ya yi wannan ruwan sha sannan imam al-qurtubi ya kama maganganun har guda takwas akan wannan kariya yace daga ciki dai yana nuna mana cewa duk garin da aka musu azaba idan ka zo wurin ka ga amfani da wannan abun nasu saboda tsoron kada fushin Allah zai hada da shi sannan manzo Allah ya karfa shi ga yadda kuna yi kasance da kai kuna kuka saboda tsoron abin da ya faru da su sannan manzo Allah ya ce saurin ku daga garin yake nan duk wurin da aka yi mutane azaba ana so mutum kare tsaya a wannan wuri da gaggawa ya wuce sannan ya shiga cikin kasance da kai da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala saboda lamarin Allah mun tsoro ne sannan imam mutum ya kawo cewa an halattun amfani dabbobin su amfani da ko da bai halatta ba ga mutane wato mutu a dabbobin su amfani da shi kamar tura kurna da maza da suna da yake amfani ainihin a wani sannan dai ya kawo magana ainihin maganganu masu yawa har halattun cewa za a yi ɗaukan mushi a kai wata kai wata aikin ji saboda duk da jata ne wannan shi ma da jata ne amma aka ce wato a ba dabbobin su amfani da shi ya kawo maganganu guda takwas a ciki da ƙarshe ce kuma ina kula ya nuna ya halarta a yi nemi tabarruki da duka fata na mutane kirki wannan na kasan lafiyar su ya ne taguwar Allah da ya ba da rijiya kuma manzo Allah ya ce a yi wannan ruwan rijiya a sha saboda menene neman albarkar taguwar Allah neman albarka taguwar Allah wannan kuma ga yin bayan Allah da Allah ya kafa manzo Allah ya albarka ruwa ga kenan duk wani abar na ainihin na Allah ana neman albarka da shi mutum ya nemi albarka Allah sai ya amfane shi da wannan azar ne da dukkan wani na Allah ta fara kawai tsara inda takuwa da Allah ya tsara takuwar sa saboda haka yau da zai amfane da shi da albarka shi da magana suna sanar da shi da shi wannan zai amfane shi to wannan gari wuce kenan yana da tsakanin garin Madina da sha a fadin wasu malaman tafsiri wanda tsakanin garin Makka da Tabuka to ala kulli halin dai kune wannan fitin shi ne sun tura da aka ambaci wannan kuka da ita wato sun karyata manzanni al-mursali manzanni da tafsiri na salihan saboda sun karyata annabi salih alaihi salam li annahu tafa li annahu takdibu libati rusul li ishtirakiyyan fil manhij bi tawhid domin karyata manzo daya kamar karyata dukkan manzanni ne tunda sun karyata annabi salih alaihi salam bai sun karyata dukkan manzanni saboda abinda annabi salih ya zo da shi tauhidi haka duk sauran manzanni suka dora nan da mutum saboda haka Allah ta fara da sai wasu rubuci bilaya sai ai sun ga dukkan manzanni a wani wurin Allah ta fara da haka sai kai ki rubuce waɗannan wato a mutane da nan da yau ai sana wanda ke ba ki duwa su su ne da shi wato dai Allah ta fara da sai Allah ta rubuce وَأَتَيْنَاهُ mutum ya kara lura da wannan ayoyi na Allah tabaraka wa ta'ala ya kara imani wanda ta fakkara fi kubuti nafsihi da sirri min nabi idan kuma mutum ya tafakkuri ya tunani akan munin nafsinsa munin aikin da yake aikatawa da abin da zuciyarsa take wurin mummunan aiki to sai ya guji nafsinsa wato ya shiga da ibadatin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya shagala da bautan Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ake ga mutum yana tafakkuri shi yasa Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala magana kan masu dabbori da masu tafakkuri mutum ya dabbori ma Qur'ani da gudu shi ya yi tafakkuri ya tunani akan lamarin Qur'ani fali hada tafakkuri za a karin Ibrahim da shi wani saboda haka yanzu tunanin sa'a daya ya fi ibadar shekara guda sannan kuma ya zo a tafakkuri za a karin Ibrahim tana sannan ya zo cikin za a karin Ibrahim cikin tana babu ne da ya kawo da tabbacin cewa tunanin sa'a daya ya ci alkhairi akan ibadar shekara 60 saboda haka ala kulli hali ake dubawa ya zama yana tunani akan lamarin Allah da duba ala Allah yi halittun Allah tabaraka wa ta'ala da banda girman halittar da yake gani su ne sammai da kasai ya duba su saman nan an yi ta da gairi amalin tarawara ba wani gishiri ga wurin gishiri da Allah tabaraka wa ta'ala ta ke ganin ta suka kasa Allah ya shirya da ta ana takawa kuma ga yadda yi tabaraka wa ta'ala to idan mutum ba tunani akan waɗannan abubuwa sai gane Allah tabaraka wata'ala ya cancanta a bauta masa tabaraka wata'ala saboda haka haka suke aikatawa kanu yan bituna ina ibada da mutum sun kasance suna ainihin a fatewa su fate daga duwatsu su yi ainihin ɗakuna su yi gidaje aminina saboda su samu amincewa samu zaman lafiya a ciki barayi da kuma hari kuma da shafe su ba kuma gida ba zai rushe ba saboda dutse suka kakake suka fata cikinsa suka ainihin gida a wani wurin Allah tabaraka wata'ala ga a wasu واذكروا إذ جاءكم خلفاء من بعد عاد وقواكم في المستكبرين من قبولها قصورا وتنبتون جبال بيوتا واذكروا على أن لا يرادوا من الناس المسلمين وتوكل على أبي ومقوم في الله تبارك وتعالى سنة المؤمن لأن لا يأخذ لأن لا تنجل سكة من توحي قومي bayan halakar da adawa da samuda suka zo Allah ya baku zaman da ku a tsoron kasa kuna ainihin gine-gine manyan beraye a kasa inda ke laushi a tsoron kasa sannan zuwa ko kuna fadar kuna yin gidaje duka wannan bai zama so muku aya ba ba za ku rada ilimi da Allah tabaraka da ta'ala ba ku lura da waɗannan kada ku tafi a zuwa kasa kuna barna amma duk wannan ba su lura shi ba suka ringa barna suka halaka ainihin wannan taguwa na da misali wa alaihi salam Allah tabaraka da ta'ala wa alal musi'a sai ayi tsawa ta kama shikenan ba asbahu wato sai hadin musi'i sai tsawa ya kama su wato istiba saba lokacin asuba sai zama sallah tabaraka da ta'ala ya halaka su a wannan lokacin suka zama domin halaka suka waye gari dai a gurfane ai ba ka da lalata zara mu biya ba ta wuce diyari da yasini kamar yadda Allah ya fata wuce da muka wuce Allah da baraka da lalata sai tsawa ya kama wadannan da suka dalilin gidan su suka waye gari a gurfane a cikin gidajen su dama kun yi gidan ku ko da wani abu da zai rushe ba to ga shi gidajen suna nan ba su rushe ba amma masu gidan duk sun rushe Allah da baraka wa ta'ala ya halaka su da baraka wa ta'ala kama abin al'adun mata ne ya fi abinda suke aikatawa wato suka aikata a yi adana ma alfa alo bai tunkule musu ba wannan gini da suke da dutse bai tunkule musu ba haka da su gina bina da dutse wato gina wannan katangu da suka yi da dutse bai tunkule musu azabar Allah da zango ba azabar Allah ta halaka duk da gidajen suna nan amma su masu gidajen sun waye gari duk Allah ya halaka su da asuba suka waye gari a gurbane Allah ta fara mallala ta su فما أطيع ما كانوا يكفرون وما كان السماوات والأرض بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاستحق السماء الجميل Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ga dai lamarin su wannan da wurin su ban halakar da su amma ka daga samawati wal arda Allah tabaraka wa ta'ala ya ban manci sammai da kasai ba amma bainahuma illa bil haqqi da abin da ke tsakanin samai da kasai duka Allah ga halice su bace da gaskiya wato bil haqqi wato bil hikima akwai hikimar da yasa Allah halice shi ya halice wannan abubuwa dan ya halice su ne kamar da Isa ya faɗa linafsikum saboda abin da zai amfane ku ne ku wato kuma ya zama ibra kun lura a gare ku kaji samai da kasai ku gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine ke canza bauta masa ala kulli khalq wal amru wa inna sa'ata la atiya sai kuma da'a tashi kiyama za ta zo la mahala ba makawa dole a kiyama za ta zo wa bijazi kullu ahadin min fi amali za a saka kowace mutum daya da abin da ya aikata ran tashin kiyama saboda haka mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala kafin wannan rana ta zo bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kaulika ya rasulullah kai afwa kai yafiya kai hakuri akan mutanen ka safahan jamilan wato hakuri mai kyau arif anu iradan lafi za a yi ka kauda kai gabarin su kauda kai wanda babu wani ainihin rami a cikin karkai tunanin sun ma wani ba ka kauda kai wanda abin da suka masu kare da ka wannan yake ba haza masu kun da ake yi wannan ayar an kawo da ne kafin a koma madina na yi wuce lalaci na kasu na al'adun wani zirgin lalata da lamadir kafin a yi izini da yaki saboda haka kuma mutum a mara da tattalin ya haƙuri ya haƙuri da waɗannan mutane duka wanda suke masa a farkon lamari dukkan bayan Allah wanda Allah ta baraka ta ba su kan ji zafi idan mutane suka musu wani abu amma da ya karshe sai su daina jin zafin sai ya zama to duk ko ai zaki ko ai duk da suke ji saboda haka a farko manzo Allah ta yana jin damuwa su abin da suke fara masa amma daga baya sai zama to baya damuwa duk abin da wannan kafirai suke fara shi yasa lokacin da ya tsare suka yi abin da suke manzo Allah ta ce duk wani abin da suke yi ya Allah idan dai a wurin kana yi da ni ba wai ko mana ka ne na ta ba da da ake gona ku shi ina alhamdulillah na gode wa Allah a kowane yanayi inda Allah ya kire ni saboda haka ai bayan Allah da rabu duk abin da yake faruwa ba ta fusata inda akwai yadda Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah shi ne abin da ya yi ku ba abin da ta yi ke da ba shi ya tashi shi ga Allah da shi shi ka kula da zakin mutane amma kada ku yi abin da za a zabe ku kada ku damu abin da za a faɗa kanku ku damu da Allah tabaraka wa ta'ala Allah amma kada ku kada ku da ya ko ma abin da ya rasa ne ku abin da yake Allah ne tabaraka wa ta'ala ku abin da yake da Allah ne ku Allah tabaraka wa ta'ala karu ta ba Allah إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى ما جعل به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واغفر لنا فبالمؤمنين الله تبارك وتعالى ان ربك يا رب الله سن لله ولا مبين لنا هو الخلاق لكل شيء الله تبارك وتعالى خلاق لكل شيء شيء ما يشدكم قوي عليم بكل شيء الله تبارك وتعالى يعطيه مثلي يدلكم قوي saboda haka wallahi na ka kafa ne da mutane ya rabu Allah kika mun baka guda bakwai abun biyan dawa wato shi ne zuwa limani ya ce shi kafa a tsani wato bakwai abu biyar dama wanda ma wato bayan yin rojin hazara da zan da ya ce kuma ruwa a iya kafa matani a wani abu ba iya yake kafa matani da qur'ani mai girma da an yi hakim na ce kula raka domin ana biya ta ana karanta ta a kowace raka a tsalla saboda haka da manto dab almatani sannan ayoyin da guda bakwai idan ka ɗauki wanda suka ce fatiha wa bismillah tana cikin ta sai ka samu wani ayoyi guda bakwai ne wato kamar da shi wani kawo a nan gaba idan kuma ka ɗauki ba su ke zama so a idan su rabu su rabu da jina tare da wani babu da yawan zari na zama aya guda ɗaya idan kuma ya zama so fatiya bismin da baya cikin ta ka ɗauko ainihin kula alhamdulillah guda cikin aya na farko ya zama so idan su rabu su rabu da jina tare da aya ta kai garin ba ko da ne ma zari ainihin aya ta ƙarshe kenan da wannan suke taɓa yin masani duk da malamai sun yi ba da zuwa kan fadiya kan da gaba da abaka wato cewa da mubila suna cikin da ne gaba da su sannan suna cikin aya ne mai zaman kanta ko aya ne da ake wasu da fashi da alhamdu cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin aya daya ko bismillahir rahmanir rahim aya daya ne alhamdulillahi rabbil alamin aya daya na mushafi ya tafi akan cewa bismillah aya ce a fadiya duk wanda ya sallah bai karanta bismillah ba ba shi da sallah a imamu shafi ba ba ne ce a ita ba aya ba ne a fatiha wato ita dai aya ce ko kuma abin da ake buɗe karfi ne ta kowace sura saboda haka bari mu neman mutum yayi wannan amma wasu malamai suke daga baya ba malik ya yi karatun qur'ani mai nafi ɗaya daga cikin malaman qur'ani na kira sai tambaye shi ko malaman qur'ani mai hukuncin bismillah a wurin ku yace aya ce daga cikin fatiha wanda na ce ma malik ya dawo daga wajen fahimtar na cewa bismillah ba aya ba ce fatiha ce aya ce daga bashiya to ala kulli hali dai wani daga cikin almajirin ma malik ya ce garin almajirin ma mushafi ya tashi ya sallah aka tashi imam da ya tashi zo sallah sai ya karanta bismillah sai bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin ya karanta bismillah ya karanta fatiha yana sallama sai almajirin suke wuce ya haka ya haka sai ya faru sai mun ga kai bismillah fatiha ko kuma mantabar ku ta malikiya makaruni yace mutane ne guda biyu suka yi sabani ɗaya ya ce idan kai ka aika da makaruhi amma sallar ka tana nan ɗaya kuma ya ce in ba ka yi ba ka bi fahimtar wancan to ba ka da sallah me ya kamata na yi ai gara da aikata makaruhi sallar ka tana nan akan kuma ya aikata ainihin wato in ba da sallah na gara in bi fahimtar imamu shafi a wurin imamu malik na aikata makaruhi amma sallar na nan duk na bi fahimtar imamu malik kuma a wurin imamu shafi ba da sallah to yanzu idan mutum imamu shafi ta ji karfi akan imamu malik ta ke na sallah na da lalace to a ce ga sallah dole ga na yi sallah sai ba su wannan amsa saboda haka take kafin misali tana da abubuwa da yawa wanda harkar sahabbai suka je wani gari suka nemi babu ta sai aka nemi ba a sauke mu ba aka su saukar su su su kuma bayan gari suka zauna ba sun zauna sarkin garin kurama ta harbe shi sai suka aiko wa'annan baki kula da maganin harbin kunawa ka ce lallai suna da shi amma sai an ba su zarafin awaki sannan su ba da wannan magani aka kawo garke guda saboda sarki ne abin ya shafa inda ba ku kalle mu ba mu ma tunda muna da magani mun kawo garke ma wani suka kawo ya tofa fadiya ya bayar aka je aka shafa wa sarki kwan sarki ya sha sarki ya samu warka ce to wannan dabbobi ba zai amfani da ku ba ya zo ya samu sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi zai hukuncin wannan abu ya halatta ya bi ya kama zala ta kasance cewa ba su raka ana hauriya ba su nan da kai fadiya da hannun tofi da ita don ka zo raba wa mutanen gani ma a samun kasora suna abin da za a raba sannan ne malaman lafin suka samu ya ce ai za ka yi lafin ka samu kaza da kaza da kaza to wannan dai a bakiya ke nan suna da abubuwa da yawa malaman asira sun yi maganganu yawa a kanta sannan malaman lura kuma sun yi maganganu a kai malaman tafsiri sun yi magana cewa dukkan qur'ani Allah ya dunkule shi a cikin fatiha dukkan abubuwan da suke cikin alqur'ani suna nan a fatiha kamar yadda shi ya kawo a farko a suratul fatiha mun karanta a baya wato duk ilmomi da suke cikin alqur'ani annabi ya zo a cikin fatiha sannan duk abin da yake cikin baki an da shi a cikin bismillahir rahmanir rahim duk abin da yake cikin bismillahir rahmanir rahim an da yake cikin bakun da bismillahir rahmanir rahim saboda haka fatiha take lafa matani wa qur'an da yake cikin qur'ani ne girma wa wahiya qur'an da zai yi a qur'ani ne girma ko da yin fatiha saboda haka Allah ya nata mutalla a ilaka da mamanta na bi azwajin min ya rasulullah kada ka mika idonka zuwa abin da muka jiyar muku da lafiya a cikin duniya azwajin na mata ya yi su waɗannan kafirai zaka da da kada ka bari ciki akan su ba fi da na kalli mu ne ka ainihin gurbar da kuma ranka da wai da wasu da ainihin mutane mu ne wannan aya duk da surar makiya ce amma malaman da suke sun yi maganganu masu yawa me ka ji gaban wannan aya wasu suka ce ainihin mutane wasu alƙariya ne suka zo suka ɗauka a wurin yahudawa sun zama to ka rafka mutane nau'i guda bakwai ka rafka bakwai suka ɗauka ɗaya suka musu wani rikimawa suka samu amfani da kyau mai yawa sai ya sahabbai suka fara ta ina ma wannan da mun muka same shi mun bai da mun taimaki wannan mun taimako da wannan wurin yaƙi saboda Allah suka dinga faɗin wannan magana sai Allah tabaraka wataala ya saukar da wannan aya ai kar ku damu da abin da wa'annan karafka guda bakwai suka samu ai ku kuma an ba ku sab'an min al-misali kuma an ba ku fatiha akwai ayoyi guda bakwai duk wanda ya rike fatiha to shi da yanzu alheri zai same shi saboda haka an ba kuma ba Qur'ani mai girma saboda haka kar ku dinga kallon ni'ima da Allah ya ba ka kuri na duniya ku dinga kallon wannan da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku wasu malamai suka faɗi wannan kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya kawo suka ce wannan shine dalilin saukar wannan aya wasu suka ce a ajin da sura ne mai tsakiya to ba zai zama wannan ba wanda suka ce wannan shine dalili suka ce ai an sauke ayar ne ayoyin harshe don sai su a Makka ala da kuma su a Madina kamar yadda ita ma fatiha ta kamar da an gaike ta makka an gaike ta madina saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya fara su dan musamman misali iya ayatul fatiha Allah tabaraka wa ta'ala ba mu Allah da da misali shi ne ayatul fatiha sunniyat sunniyat da misali da Allah sunna ta kullu raka an ga mace ta da misali saboda ana ne mai tata a kowace raka ita fatiha au ki ana da babu a musannata kullun kuma lafuzanta an maimaita su idan kake bismillahir rahmanir rahim wato ar-rahman ar-rahim da kuma alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim aga ar-rahman ar-rahim ne ta yi kuma ar-rahman da rahman da rahim sunayen Allah ne dai wannan saboda mai da sannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da shi an mai da iyyaka da iyyaka saboda ka cikin ayoyin da Allah ba wanda aka nemi ka ko kuma idan suratul mustaqim suratul ladina hamda alaihim la sirata la sirata saboda haka غير المقصود عليهم لا عليهم لا عليهم كلمات الله مسلمات kalmomin ta an yi tsanai da irin su amma kowane maimaitawa da ma'anarsa saboda haka an yi duk rawar kulli sunati ko kuma ana mai da fatiha ana karanta ta a kowace sallah ce ta aka ce mata sabbu masani wato guda bakwai da ake tabiyawa aw wa hiya tadmanu qara'a lillahi tabaraka wa ta'ala ko kuma ta hada ainihin yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala wa hiya fatiha ta ce ne fatiha da kitabi wa hiya qur'an lazim aidan ta ce kuma qur'ani mai girma ita ce kuma sallah Allah ya ambaci fatiha da sallah cewa ka kamtu salata bayni wa bayna abdi Allah ya ce na raba sallah tsakanina da bawa idan bawa ya zo sallah idan ya ce alhamdulillah ya rabbil alamin sai Allah ya ce mada'ani abdi idan bawa ya ce rahman rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi idan bawa ya ce maliki yawmiddin sai Allah ya ce majjadani abdi idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah sai ya hada bayni wa bayna abdi wa abdi ma da'a saboda haka Allah ya raba sallah kashi biyu da za ka sallah sai ka fasu fariya saboda haka ita ma fatiha ita ma sallah ne saboda haka ya mutu lalla ya ta kullun da airinka kada ka miƙa idanuwanka idan ma bata na ne a zuwa da zuwa abin da muka jira ku da lafiya shi ma ta yi haihu a kakan da ma da yi tufa ka dira yayin da Allah ya baka wannan kyauta da girma ita ce fatiha ba ta rasan burkila ma wanda da abu na duniya kada ka damu kada ka kalli abin da aka ba ta duniya min yin zinatin duniya na duniya falida يقول صلى الله عليه وسلم saboda haka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adahu lahu hizza kitabi fa zanna anna hada ubiya arqa ubiya abdan afdal min ma'rufiya faqad jalla jalla adam min ayn Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bashi haddan alqur'ani sai ga wani wanda Allah ya bashi duniya sai ki gani ka wannan ya ji dadi Allah ya bashi kaga cewa Allah ya ba wani duniya sama da abin da ya baka na qur'ani Allah ce wanda haka hakika ya kuma sadda abu mai girma shine alqur'ani kai da Allah ba alqur'ani kike kallon wani Allah ya bashi duniya duniya abin banza da bata kai kike saurara wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah ya ji wanda Allah ya bashi hatta alqur'ani mai girma sannan sai ga wani Allah ya bashi duniya yaga abin da Allah ya ba wanda abu ne mai girma to kike ya karkata da abu mai girma da cikin ibadin Allah shine alqur'ani kuma ya girmama abu wanda yake yin karami shine duniya saboda haka wani hada wuce wa fi lalata ya shara a mushari kwanai saboda ana kawo manzala lalata taguwa raƙuma guda ɗari duka ƙosassu jajayen raƙuma kullu wa idan mina a hali duka kowanne suna da ciki da haka wannan ma ƙarfar minu sallallahu alaihi wasallam akmar da ayi ana kusan da wannan raƙuma wurin manzala manzala sai yin sai ido baya son kallon su saboda duniya kenan Allah ya ce ka nutsa idonka karka kalli abin da Allah ba su da duniya manzo Allah sai ya rufe idonsa bai kalli wadannan raƙuma ba faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da uha ku sadaqati ku je ku sanya ta a cikin sadaka wa farquha ya kai ta bil mali wa farquha ta fuqara'i wal masakin ku reba fakirai da miskinai wannan raƙuma shi kan bai dawo shi yasa zaka biya ba wannan raƙumi dari ya ba wannan raƙumi dari alhali kuma a cikin wannan yanayi akan yi wata biyu a jere wato ba hura wuta a gidansa ba sallallahu alaihi wasallam amma ana kawo ana rabawa saboda haka baya kallon wannan duniya sallallahu alaihi wasallam saboda haka wato ruwan da aka bashi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan sabon misali ya bashi Qur'ani da girma saboda haka wanda Allah ya bashi duniya wato wanda Allah ya bashi Qur'ani ya bashi ainihin biyayya Allah tabaraka wa ta'ala kare ya damu da kallon duniya duniyan nan Allah yana ba ta da fati yana ba wa da muni Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan duniya wato wannan duniya da kuke gani daga cikin sauro ko kuma ya ga akuya ko shi a yashe bai tambaya kuna gani yanzu wannan akuya ta walakanta wurin masu ita kafin su suka ce ai ai saboda walakanta wanda ne masu gaji bada ita a gona wanda Allah ta lafiya ce wallahi wallazi nafsi bi yadi la dunya awanu ala allahi min hadhihi ala sahibiha wa la kana dunya shadin inda allahi jara al bauda ma ta ka kafiran min hashi wa tamai wanda Allah ta lafiya ce wallahi duniya ta ci walakantuwa a wurin Allah sama da yadda wa'annan suka ga akuyar nan mushin akuya ba su damu da ita ba suka yatar da ita yadda akuyar nan take walakanci a wurin su to duniya ta ji walakantu a wurin Allah sama da haka maza Allah ce da duniya ta gani cikin tsoro girma a wurin Allah da Allah bai ba kafiri ko da kwakwalwa sai na ruwa ya sha ba saboda haka ke karku damu da duniya wa hada ana kalma'u ya larab kun ga wannan raƙuma su ne mafi kin abin da aka ba wa larabawa kamar yanzu ne a ce an kawo jifajibai ko fireloli a ce an kawo ma guda ɗari amma ba za a kalle su ma ka ji a ji a raba min gidai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fa za a da fihi manzo Allah sai ku jiro sadaka hazi da sadaka hala huwa adawul zati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan saboda shine ainihin kyauta wanda zai wanzu shi alqur'ani mai girma shi fatiha shi da Allah ya ba fatiha da alqur'ani kuma zai kalli wani abu na duniya ai wato yi kurbi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne abin da za a nemi kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala fatiha da qur'ani wannan duniya wato la ilaha illahu illa man haqqahu ita lahira shi ta alqur'ani da fatiha Allah ba zai ba mutum ba sai wanda Allah yake so don da Allah ya bashi to Allah yana son sa wa duniya mata'ul qulub ita kuma duniya abin jin daɗi ne amma na ruhi Allahu ah yazubuha ila kulli lamaruzin wa fir'auni Allah yana ila kulli lamaruzin wa fir'auni Allah tabaraka wa ta'ala yana kora duniya wato ya bada duniya da dukkan wani lamaruzu da dukkan wani fir'auna da dukkan fasiki da dukkan kafiri la yubali Allah bai damu ba kowa Allah zai bashi duniya li annaha la tazri inda Allah jana al-bawda domin ta duniya a wurin Allah ba ta ga dimbikin tsoro ba walau kan duniya ta zo inda Allah jana al-bawda ma ta ka kafira min shirwatu hayy da kuma ta ga dimbikin tsoro a wurin Allah da bai ba kafiri kowa da makulwa da laiwa ba lima lam tusawi dinar bauda to lamma lamma lam tusawi dinar bauda yanda duniya da zama mace ke fi kyau tsoro a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba to shikenan da haka ha ila kulli aduwwin lahu Allah sai ya ba dukkan makiyinsa sai Allah ya ringa ba makiyinsa duniya wanda suka mallaki duniya ai kafirin duniya ne makiyan Allah tabaraka wa ta'ala su ne suke da duniya su suke duniya ta wa haramaha ala abadi Allah sai ya hana duniya ga masoyansa wanda duk ya rike Allah tabaraka wa ta'ala zai zama to duniyan ta haramta a gare shi wato ba zai same ta yadda waɗannan kafirai suka same ta ba ko da kuma ya samu duniyan ba a so ya sa ta a cikin ransa a zuciyarsa ta zama tana hannunsa shi yasa wata rana wani almajiri ya zo ban kwana da malamin zuci zai je gari kaza sai malamin ya akwai wani aboki na in ka je ka je ina gaishe shi almajiri ne ya tafi da ya je garin da zai je sai tambaya waye ne waye ne kai wurin wani kaza ai wurin wani sai an yi protocol an yi rubutu ka kaza mun je wurin to ya haka ni da nuna min gidansa aka nuna masa gidansa sallama da shi almajiran wane ne to da ya fito ya ga gida a kere tukunna bene ne ga kayan gida ga masu fadawa da sauransu ya ga mutum ya fito da manyan kayayyaki ana taka masa baya aka zo aka aji alwani tsawon nau'i nau'i daban-daban na abinci aka zo aka aji shi kenan ya iso ya gaishe shi ne wani ne ya zo shi ga wani Allah sarki shi har ya shi zai bar duniya ne in ka je ka ce shi har ya shi zai bar duniya duniya kan duniya ya dame shi wannan almajiri abin da ya rikita shi malamin da bai bar yana karɓar daga ba duniya a wurinsa ana fama ga kuma wanda ya samu cikin daula tufafinsa mai tsada ga fadawa ana jinsa ana tako ga almaru da ga gidansa wani iri kuma ga yana cewa malaminsa ya shagala da duniya so magana sai ta bata masa rai da ya dawo sai malaki da fanta ya labarin da wannan mutum ne kan ai ni ka zai bari mun mun ya kai ne ba ru take haba wannan mutumi kaga irin halin da na same shi ba daula kaza kaza amma yana ga mutum mun nan magana ce ya fara maka to yana cewa shi zaka bar duniya duniya ta dace sai malaki ya fara kuka to Allah ka ga duk abin da Allah ya bashi nan a halin da yake dole ba shiga cikin zuciyarsa ba bawan Allah ne shi yake tare da karatu yace amma na gani da babu abun kullum abun nake tunani kullum duniyar da ba same da ba mai na tunanin da shi yasa ne wa'azi wannan wa'azi ya mini malami ya fara kuma saboda haka ba wai mutum ka ganshi da wadata shine ainihin ya damu da duniya ba duniya idan an same ta ta zama a hannun da ke ba ta tafiya cikin zuciyar mutum ba ko kuma mutum bai same ta ba kar ya sa ta a cikin zuciyar sai samu kana'a Allah ya cika zuciyar mutum shi ne da kuma duniya ba ya yi dudu amma ba ka yi ka samu sun ka zala ba ka kuɗi ma ki a kuɗi ma zuwa ki ka ce kai mai duba don dai duniya ya cika zuciyar ka shi ke nan kuma ko ba ka da kuɗi kai ba ka dudu ba ne idan kuma ka samu dukiya zama a hannunka kana aikin Allah ko ta ina shi ke nan sai duniya ba ta gane ka ba saboda haka Allah sai yake hana wasu daga cikin magoyansa ba za su samu wannan duniya ba ba su ɗaya kuma sai Allah ya tura musu daga kafiri ta jidu kafiran fasidan yamliku duwan a duran za ka samu fasiki kafuri ya mallaki gidaje masu yawa sannan wai tsarin ga filaye ga gonakai Allah ya ba kafuri tasira masu yawa wanda ji duk aliman tafiyan wara'an sai ka samu malami mai tsoron Allah mai tsantsani ya sukuru baitan bilkara yana zaune a gidan haya shi kuma malami ya bi Allah mai tsoron Allah mai tsantsani amma yana gidan haya kafuri kuma wanda fasiki gashi Allah ya mallaka wanda gidaje sun dubu ga gonakai ga filaye suka na kafuri saboda Allah da mutum duniya komai ba ba ma'auni ba ne yadda mutane suke ɗauka duniya ita ce ma'aunin cewa Allah yana kuma ba shi ne ma'aunin ba ba a auna samun duniya ba zai tsayar Allah ta baraka wa ta'ala saboda haka shi ne to zaka samu malami haka a duniya ne da Allah kima shi Allah ta baraka wa ta'ala duniya ba ta da kima wa Allah ta baraka wa ta'ala yace amma abna'u duniya ya aluha kima da filmali wal jahi yace amma ɗan duniya a yanzu sun ɗauki duniya ita ce agogon mutum wurin ainihin ba shi girma idan sun duba suka ga agogon su kai ne kuɗi ne to sai su girma maka sai sun ga suna rusuna suna gaishe ka duk sun gabata da kuɗi ba za su girma maka wace ce wace dan duniya sun ɗauki wannan shine kima da suke auna mutane da shi zalika mawlakun min al-ilm a mablaku ilmin wato ilmi wannan shine makurar ilmin su kenan abin da suka iya riska suke ganin kamar duniya ta ce wani abu sai za su girma ma duniya man tawaffara inda wal amwal wa riyasa wanda suka ga ya samu dukiya ya samu shugabanci da kullun za ka yi dan duniya suna cewa huwa hada huwa allazi atahu Allah tabaaraka wa ta'ala wannan ya samu baiwa wannan Allah ya bashi ai ya samu fadali da zaka zaka da ba su sani ba wato wannan ba shine ainihin fadali a wurin Allah wato a wurin mutanen Allah ba wato a haka ji suna faɗan haka wannan shine wanda Allah ya bawa Allah ya ba wannan wato Allah ya bashi wa wallazi rafa'ahu Allah wannan Allah ya dauka shi ba su gane ba wannan ba haka yake a wurin Allah ba tsirana wasu almajiran shekul fatai da suna tabi suna cewa kai wane ya samu fatai ba kaza kaza kaza yanzu wane duk zama da muka yi da shi a kaudaha bai samu fatai ba sai suka ci ayyaka maka Allah yanzu miliyan kaza ya fi karfin miliyo shine fatai a wurin ku miliyan kaza shine fatai a wurin ku ai fatai shine sanin Allah tabaraka wa ta'ala mun zauna da shi a wurin shehu a wurin shehu ibrahim ya samu fata ya samu ma'arifa ya san allah ku kuma yanzu kuna ganin wani abun duniya miliyan kaza shine fata a wurin ku saboda haka ba miliyan kaza shine fata ba ba wanda za ka allah ya ba shi dukiya ka ce da wani shine wanda allah ya ba ba ba a allah ya ba mu tsoron sa wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu alhali ba manzo allah na cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa lakin ila mulkikum wa amalikum allah tabaraka wa ta'ala baya kallon wato Allah tabaraka wa ta'ala baya kallon dukiyarku baya kallon suran jikinku abinda Allah yake kallo yana kallon zukatanku ne da ayyukanku saboda haka abinda ake bukata aiki ya kyau zuciya ta kyau ba suran jikinka ya kyau ka sa manya manyan kaya ka zama mai babbar riga har a sama suna mai babbar riga kullum ka sa wannan riga ka sa wannan riga kana gyara jiki kana tara zuciya ba wannan Allah yake kallo ba zuciyarka da aikinka shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ke kallo yake mu at-tafawutu hunalik tsere shi fiko da ake samu ana samun sa ne a kyan zuciya da kyan aiki ba yawan dukiya da kyan zura ba amma a duniya fa mata'ul ghurur amma da duniya wato abun jin daɗi ne na ruɗi wanda zai ruɗi mutane saboda haka ba a so mutane su rubu da wannan duniya zama so sun rubu ya yi sun bi lamarin Allah tabaraka wa ta'ala sun gyara zuciya sun kwa makarantun gyaran zuciya da zama zuciya sun ta gyaru shi ke duk abin da ake bukata an same shi saboda manzala suna suna yanci bi bisa da murza da salar salar kullu wanda fara sajar da kullu ala ga kalbo ya da kalbo manzala ne a cikin jiki akwai wata tsoka don ta gyaru dukkan jiki ya gyaru don ta baci dukkan jiki ya baci ita ce zuciya ita ce zuciya saboda idan zuciya ta gyaru shi ke na mutum ya zama na Allah sannan manzala suna suna yanci don mutum ya yi da ainihin zunubi likita fi kasi lokacin sauda ya ɗiga masa in ɗigo a kan zuciyarta idan ya ƙara sai ya ƙara idan ya tuba fukilat sai a goge wannan ɗigon wanda Allah ce da ya ci gaba da sabo har wannan ɗigon ya kije zuciyarta gaba ɗaya wa zalika ramin ladzi zakara Allah fi kitabi kalla farana ala kulli ma kan nafsu wanda Allah ce wannan shine tsatsa da Allah ya ambata yace an muku tsatsa cikin zuciyarsu saboda abin da suke aikata to idan kuma ka tuba za a goge amma alaman wannan bakin yana nan alaman yana nan kamar farin kaya ne ka tiga mata wani abu ko ka wanke za a ga alaman wani abu ya taba tsaro a wani to alaman zai tabbata a cikin zuciya kamar Allah ya faɗi haka yake inna hadhihi al-tsadda wannan zuciya tana tsatsa amma ta zo hadith kamar yadda karfe yake tsatsa sabon da cewa ba lawa ya rasulullah to menene kuma magoji tambayar da za a goge wannan zuciya da sai tsatsa zala sallallahu alaihi ilaha qawla ila lillah ko zikrullahi wato ambaton Allah fa ila lillah shine zai goge zuciya ta gogo a a fasara suratul bakara wa inna min al-bijara lama tafsiru min al-ghar wa وإن منها لما يعبد في خشية الله وإن منها لما شكك في منه الماء وإن منها لما يعبد في خشية الله wato akan wannan ayoyi shi yayi magana yace to zuciya mutum za ga ya tsage yana jidda ruwa saboda tsoron Allah amma zuka da kake kashe ba ta jidda komai to yadda ake fasa dutse Allah ya kamata zuciya da dutse a nan sai an kona dutse wani a hatu a kawo abu mai karfi yana bugawa sannan ya fashe wani ya haɗa jama'a yake to haka zuciya take wani zuciyarsa sai an yi ta bugawa da karfi la ilaha illallah karatun alqur'ani yadda take da yunwa qiyamul layli duka wannan abun sai an haɗa wannan ayyuka gaba daya sannan abu ke zuciya wani sai sai an haɗa wannan abubuwa wani kuma zuciyarsa ba wannan abubuwan sai an haɗa mutane da yawa kamar yadda dutse ya mutane da yawa sun haɗu da dukan sa kamun su fasa shi to sai an samu mutane da yawa sun haɗu to ainihin ringa ambaton Allah da ƙarfi kamar da za a ringa dukan dutse da ƙarfi su ringa ambaton Allah da ƙarfi suna bugu suna da ƙarfi da shi tare sannan su fasa zuciyarsa wato sannan zuciyarsa ta samu ruwa za mu je a kan wannan mas'ala ta duniya a kan cikin wannan aya saboda lokaci to insha Allah za mu tashi a irin fara wannan zuwa laifin Allah ya kula hannun mu Allah ya barka da Allah barka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mutum da ayata cikin wannan Allah ya kawo da shi na Allah sallallahu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم